إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مدرسة تركيا قوم وطن أنا تعالى عربا كما نتشرين دعوه وطن صعبا إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ومدينة كان شيكارا بقوة أيضا تريده لا تهم بديه a kalandar nasara kuma kamar bakwai ga watan hudu dubu biyu da dubu biyu da ashirin da ɗaya to kamar da aka saba a ranar irin wannan muna karatu wannan littafin ya barka na bautar mawdu bi ahkamil mawdu na mujimin malami ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasin mu na arba'in da shida a jerin darussan da muka yi a cikin wannan littafi muna cikin babban baɗi na tara wanda yake tattauna matsaloli na kaciya shi wannan baɗi na tara yana da kusuri guda goma sha hudu yanzu muna ƙarƙashin fasali na hudun inda malam ke tattauna mana filafi fi wujudihi wa istihbabihi sabanin da malamai suka yi game da wajibcin yin kaciya da kuma zaman kaciya mustahabi to insha Allah anan za mu za mu tashi malai ce fasulun wani fasalin kuma ƙarar da suke tuna da wujudi waɗanda suka kayar sun tsaryar da wajabcin yin kaciya suka ce kada sarraha ta sunnatu bi annahu sunna ita sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fayyace zance da cewa kaciya sunna ce mana sunna ta tabbatar da cewa kaciya sunna ce kamar sai hadisi shaddad ibn awus radiyallahu anhu kamar yadda ya zo a hadisin shaddad dan awus Allah madaukakin sarki yarda da shi النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال daga annabi kira da amincin Allah su tabbata gare shi shi ya ce ala qaitanu sunnatul lirrijali ita kaciya sunna ce ga maza a kaga da ma jinsin guda biyu ne kawai daga jinsin maza sai kuma jinsin mata ya habu liman yasha'u inasa wa ya habu liman yasha'u dhukur Allah ke sun sarki da ya halitta ya sanya su jinsi kala biyu namiji da mace. To kaciya da jinsin maza sunna ce sai ce makaramatun lil nisa'i kuma mutuntawa ne kuma darattawa ne ga mace. Kina ce wannan macen an mata waccan ba a yi mata ba ka aje ma'auni na nan duniya ma'auni ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ni da kowa da kowa cikin musulmi burin mu yayi nauyi to wannan an garanta wannan matar ta da mace kanta ita ce a yare na ɗan zamani ita ce haɗaɗɗiya ba haraɗaɗɗiya ba ita ce fasina son kowa cin wanda ya rasa inda suna ta mai yayyabi ko mamaku da aka macen da aka yi mawa an girmama ta an daraja ta an ƙara ɗaga darajar ta da kimar ta a tsakanin sauran matan da ba a yi mawa ba to ma abin da yadda anan shi ne yake da fita da sunnatin da kaciya sunna ce ga maza girma ne darasawa ne mutuntawa ne ga mata itirawul imamu ahmad al-imamu ahmad ibn hanbal shi ya fitar da wannan hadisi a cikin al-musnad aka kalu ta cikin musnad da imamu ahmad kulku malami ta hadisi al-hallaq yake cewa aka da bai haqiyu fi sunan al-kubra al-imamu bai haqiyu ma su fitar cikin sunan al-kubra ilayhima min hadisi hadisi ملاح ابن أسامة عن أبيه يلي وفيه الحجاج ابن أرقع wanda la yusajjiri wanda qala bil bayhaqi a ciki akwai malaman da ba sa kafa hujja da shi ina idan ya zo a cikin hadisin akwai magana to kaga ma hadisi da ayin shi ne to kenan wannan hadisin ba zai zama hujja ga wanda suke sunna ba saboda ne hujjar da suka dogara da ita ita ma tana da bukatar abin da za ta dogara da shi don ta iya ba su damar su dogara da ita abin kuwa ai ai ba zai yi ba yaro a hausa ana fitar wata karin magana yaro ba ya ɗaukar yaro sai dai rungumanni a kasu in yaro ya ɗauki yaro ya za ka mutum wasu kowa na kuka irin nan wannan na kukan jarirai wannan na kukan yayi saboda ya ɗibo abin da ya fi ƙarfin shi قلت ما ليس كتاوى أخرجه ابن الحفيظ في الكبير الإمام الطبراني كان تكتشي أسكن الكبير الإمام بيان ما تكتشي من حديث عباس بيان كتاوى هذا إسناد ضعيف والمحبوب أنه موقوف إن كرويتو حديثا حتى كتاوى النبي صلى الله عليه وسلم شيني فبكتاوى على قتال سنة البر رجال مكرمة للنساء فحديثا دي لما حديثي نيدا لوني لوني شيني أن توتي حديثي موقوف يعني daga darajar ta hanyar rafuhu aka nasabta shi ko jingina shi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da yake mahfuz wanda ka iya kafa hujja ya ce a na dan abbas radiyallahu anhu ba shine ya faɗa wannan magana da sauran maganganu da malam yayi dangane da waɗanda suka fitar da shi ibn abin sheba ya fitar da shi a cikin al-musannaf ibn hibban ya fitar da shi a cikin al-ilal ga asabaranin da sauransu duka daga hadisin shadda da muna wuce. A tunkule wannan hadisin da aiki ne, mana albani ya da afa shi a cikin da iko da ne ya da afa wannan hadisi. Lambar hadisi ta dubu biyu da dari tara da talatin da bakwai. Ka ga kuɗin da haka ne zuwa su da hujja. Saboda hujjar ta ci ba ta kai ba. Ka zuwa an ce to ba mu da shiga wurin nan sai ne tiket. suke ɗin nan ga irin an yi lamba an yi sta ko kila ma haka sa shi na'ura na tsara cewa dai akwai sako sai kuma kawai sai ka zo da wani tsohon katin zaɓe ta irin na zamanin su sardauna an yi lamunetin ya fi sun su da makaki ta ce sai ma a baka ka shiga kati duka kati ya jawo ai kuwa kati akwai muna kati suka kwana hadisin kasa ba zai zama masu hujja wanda shine muhammad shari'a babu suka ce wa kad karana wa alaihi salatu wassalam bil masnulat min al wajibat hujja su ta biyu wanda za ta ce gaskiya ita kuma za ta iya kama hankali suka ce a to idan kuka ce kaciya wajibi ne to me yasa idan Allah ya zo magana game da ita kaciyar sai rika gwama ta da sunnoni ba da wajibai ba kaga kuma wannan a harshe na larabci yana da matukar muhimmanci to me yasa yake yin haka yace waliyar istihdadu sunnonin da akan gwama kaciya da su din sune akwai kaciya akwai aska gashin mara bayani ya gabata a kai shi mutum ya rika aska gashin mara da na ta zai samu mana ko babu komai banda nurun ala nur zai sami walwala da hutu da jin daɗi ma tasu shari da kuma datsa gashin baki rage gashin baki shi ma muna sunan kuma mun yadda duka sunna ne to mene yasa kuma aka gwama shi da karshen shi ne sai dan wa taqdimu da abu a kai da kuma yanki kumbuna in kun ba ta da ni tsawo haka ko ke da shi ya kokari ga cewa an aske ta ko an yanke ta ko an dace ta dan a zama cikin tsafta ina likita ko kuma mai cewa a ranar wancan annu ta duniya to mun kun baka ta tsuru wani za a ga sati ne sati biyu ta yi kwakwa idan aka Allah ya yi irin kuma ci kayan abubuwa wani kuma sai wata ma sai bata tsoro ba yanzu menene ka'ida kawai ta tsoro a yi ba su a wata zanko da kamar cin kare ko kuma mutum ya yi kamanceceniya da kafirai wanda kare da tsaki ne kuma an kuri da ta kafe zuwa aduwi wa aduwakun auliya يكون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وخرجون الرسول وإياكم سلاكم مثل بغيره كافرين وصيابا من تشبه بقوم فهو منهم mutane kamar da wasu mutane a tare da su ya baku ba ga koro Allah ya kaimu lahira ita lahira ba sai ka ce Allah ya kaimu ba a kai yi ma kawai bai ke wani abu wannan kamun kamun ji za mu je yasa wani malami da yake ya ce ka kanti ayar da wasu malamai ma kanti ita ce ayar canji da ake saukar alkurani a cikin suratul bakara na ce wattaku yawma sai ce ba sai ce karfi una fihi ila nasi ba sai ce to rajawu na fiye ilallah sai sami wani abin ya ɓata maka da yadda ake karin tsaye ga dokokin Allah in ka tuna yauma to rajawu na ilallah sai ka tafi ranar da za a mayar da ku zuwa ga Allah kaga da ta ce ku taku yawan tarji'una fihi ilallah sai mutum ya ce to ni ba zan koma ba ya zama optional kenan ko sai zama option ba ne doka ce daga Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abada ko da dobawa duk wani suna da zaka ji an baka da mutanen duniya waye waye waye ina wala an da yesu ab zai zo ab فرجئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ina dalilin ina musamman ina tare-taren ina kaza ina kaza dumin basana dumin basana mai duhu yake cewa a wasu ya bari kimar kai da danki kwana goma ita kwana goma yadda ake son ka kwana goma an koma kasuwa kai da ga ma mutum ya rasa ranar ruwan farko ko ranar irin ruwan da ake jira don da shi ala ta yi sammakon da shi ga zarawa kun ta don idan ya biye maka to tumatirin shi zai bushe sai gobe ta halin da za a shiga ba kai gida baka tashi ba kuma tumatirin ma bai tashi ba zai ka ci kawai sa zo ba su ce abin da za a yi a fado ma wani a fado ma wani in ba yana da hikima zai iya dawo kawai ta janaza a tsaye kun a fado ba kawo in ya ce zai zo ka jira shi ko waya dan jira shi kuma yana cikin da tumatir da kayan aiki yanzu a yi rasuwa kana da jarabawa har ƙarshe ko ɗan tajiyu a kankanin ba ka ga ganin inda rahun ka da ƙarfi kai wurin kada ba wurin kai rasu garan da safiyar abin a kai yan taji kuma a Legas ne ina ganin kun yi mikin a family lafiya ka tafi damar komai to da karkace karkace ya da nada shi ne kuma kai da kusa ba ka ga ta kalli in ka je kaci shi ko ya fada da sauki ba a ce da sauki ba ba ba ba ta ce wanda ana ce a tsara kamar duk in kuka ci kuma to ka ga nuru na nan ina yake ka tafi kawai a yana ta neman ka Allah ya bana nan wani na kira lasanin na tafi yace kwana goma ne kuma ba ta kwana goma sun gama an koma da dindimu kawai yana yi ci gaba da lissafi mutum ya zama kamar ba a yi ba wa natkul ibti da kuma jijjagashin hamata wannan nat kalma ce da ake amfani da ita ga waɗanda za su iya fitewa mu yanzu ana ci gaba da kama gashin hamatar ka kana jijjewa to gaskiya ina ga emergency na asibiti ba zai shiga ba sai shiga dan jina jina ba ita ba za ka je ake gab da muke yi ko hadarin jirgin sama ko na sama da ba su cikin saboda ai wannan sai ma shi hannu ba zai iya zafi ya da ke a kama ji ala alaikum fiddini min haraj addinin mazhabu da nayi sabo alfakaki ko reza ko wuka ko dai duk wani abu da zai iya askewa sai ka aske shikenan waccan sunnar ka bayar da ita ba gwaninta ba ce ka ɗauki mafi tsanani aikar billah na kita babu wani al'amari na addini da zai zo wa annabi kuma ya zama yana da zaki a ta yana da wanda ya ta arha da sauki kai wanda ya fi sauki wanda ya fi sauki sai misali shari'a ta hada sanar da kai da mun sanyi irin lokacin sanyin sanyin nan karshen gida februari ko cikin februari kuma za ka yi ɗin jama'a shari'a ta ba ka dama ka ji ta ina muna ganin sanyin zai yi imani a don annabi na jama'a zai ta ko da ba ta to da ba shi ya tafi gidan sauki sai kuma ka gangara gidan abin nan to hujjar ta anan suka ce to wai me yasa da aka tashi cikin zayyano waɗannan sunan sun sai aka kawo kaciya ko ko a ita kaɗai ce aka ware ta zama wace ba kafin suka ce wa kala al-hasan al-basri al-imam al-hasan al-basri yake cewa kada aslama ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nasu mutane da dama sun zo sun musulunta a wajen annabi ko manzon Allah kina da hinsin Allah tabbata gare shi akwai al'aswadu wal'abiyadu warruni walfarisi walhabashi fama fattaja ahadan min daga cikin waɗanda suka musuluntan nan akwai baƙaƙe a wannan ai ai fatan alkhairi ne ba kamar da yahuda suke kallon mu kawai an yi mu ne masa hidima ba ina inna akramakum inda Allah asbaqu ba ruwan Allah da jaffata ana sa mutum tumatir ne idan ya je babu kalmar shahada dukan siya zai sha tun daga gabari sai ka rauna ba fara ne ba ne annabi yuraduna alaiha huduwa wa asiya tun da aka kashe kullum da an kawo shi daga badan an jirga shi a wuta kuma wuta ba irin ta mai balanko ba ka ga mai balanko shi dare ya yi ma zai gadi shi baya wannan gasa shi ake huduwa wa asiya ka da yamma ta an gasa shi Allah ce wa yau mata kuma sa'atu ta a ga da kiyama za ta tsayi da zai cewa mala'iku a dafilu a da fir'auna da al'adu kai fir'auna mafi tsananin azaba dawa da shi fir'auna da jama'a jama'a fir'auna kai shi azaba mafi tsanani ta kake fitar da kiyanan tantano ne to mutane da dama daga cikin bakaki da farare warruni da rumawa wani turawa ne kuma suna gidan farare ne yayi wal farisi da farisawa kuma wannan farisan suna gidan farare ne yayi wal habashi da mutanen habasha fama fattasha ahadan minhu wani bai musulunta ba annabi ya zo ya kora ya ce ya ji ka yi karshe ko ya tambaye shi malam da ka musulunta ka yi karshe ka yi kaza ka yi kaza ka baya fattashawa to a nan za ka yi ta aika mafi faɗa jinsi ne ba ka ga muna da bakaki muna da farare muna da jajaye sai su ne ka dunkule jinsi waɗancan rufar da aka faɗa za su koma ɗayan hukunci ita ce jajaye larabawa ke sai da shi mutumin mugajin fata a cikin duk farin da ya gani ko ba larabe ne ko ba su ne ba ya kasance cewa wannan mutumin farisa ne wannan barumi ne wannan kaza ne wannan kaza ne ba ya kasance cewa amma dai me yiwa tsallake jajaye saboda shi ne laraba da ake magana da masu min ba da aula su suka fi yawa a karbar addinin saboda suna tari da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya masu wannan albarka ta abbafiyya وقال الإمام أحمد الإمام أحمد بن حنبل تحدثنا معتمد عن سالم بن أبي الدنيا قال سمعت الحسن يقول نادى الحسن البصري نسيوا يا عجبا لهذا الرجل ina mamakin wannan mutumi ko ya mai saurare na ka yi mamakin wancan mutumi ya'ani yana nufin amiran basra shugaba na basra lafiya a siyakan min ahali kaikir ya haɗu da wasu dattawa daga jama'ar kaikir faka da ce ce ma dinuku menene addininku ba suka ce musulmi na musulmi ne kaga ba ku da kuke ba koyewa ko za ka nema a jimita a inugu a ce religion sai ka ce to na yin islam inda faɗa ba za su bada ba christianity ni ba shi ba ne traditional sai ka cikin yin traditional ko yin mazan gari na bai na zalika ne Allah ka ɗan ba mu hutu mun tafi sabatikal ko ka continent Allah mun tafi hutu sallah da yawa ai mutuncin mun bari ko ka ga mun yi na fuska ne akwai ka ce kai musulmi ne sai abin da ya ga ya kuskure maka dama tun ba kaddarorin sa ne ka ba ka dauka kuma haka ne alkhairu to da so nawa nawa za a ba mutum abu ya zama su fitina da musiba da jaraba so nawa nawa za a hana mutum abu mutum ya zo ya yaba ya gode ma Allah bisa wannan zaɓi da ya mishi sai suka ce musulmi yin mu musulmi ne kenan bai za mu kaddara na kunna musulmi da sun ce al-muslimuna sai mu ce inna muslimuna fa'amara ihim fa futtishu sai ba da umarni sai ce a je a bincika su waye ke da kaciya waye bai da kaciya fa waje du ghaira maqtunina fa futtinu fi hada shita sai aka samu wasu a cikin su ba a yi masu kaciya ba sai a yammacin a yammacin a wannan lokaci na ke ta tsananin sanyi yace ko ya musu kaciya karfa da gani annabawahum mata malam mai labarin shi ta labarin ya shi musu musu kaga ana bincike ana gwadawa ana tuntuncewa haka lafari da yanayin da ake ci cikin kana da wannan ma hakkin a kanka wani kama yana da wannan hakkin a kana da wannan hakkin a kan shi haka yaran ka da iyalan ka da matan ka su suna da wannan hakkin da lokaci dole dole ka da tsaye a yanayin zai ba ba zai ba ba a yi hakuri duka ma ku fitar mu yanzu tafarkin da muke a kai wanda goro da Allah ya karfa ya tura mu ila siratan mustaqim kar mu sauka a kai kar mu ga wani wani mu ji zai ce wallahi duk wanda ya bar babbar hanya ya ji subur idan har da ya zama da shi ta a wasu mai kyau bari yi ta gani ila wani in ka wani zuwa cikin kai ba dawa sai dai ka fita na raka yi shekara ɗari da ashirin nan gaba ka fita ba kaga lokacin da riga an mutu ba a yi an mutu bayan an riga an kwace kaya a gaban Allah kaga musiba ta girmama da sai wasu ka mutu wa kala aslama ma annabi sallallahu alaihi wasallam rumi wal farisi wal habashi fa ma ba ta shahadan minhu da fanta mutanen rum turawa kenan da mutanen farisa mutanen yankin iraki a iraki da iran da wal habashi da wani mutumin habasha habasha ta da can wanda mu nan afirka kenan fa ma ba ta shahadan minhu wannan musulun da amma ba ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun wani bai ce ku duba mana wani yana da lafiya ko ko da kai amma ki ko ba ya kai ba kai kyau ko ba kai kyau ba an yi da yadda baya cewa abin kida saboda ne tsari na addini musuluncin ba mutane shi yake kadan kadan kadan kadan wani gari ka musulunci wani suka ce yau kake so su canza su zama kamar don zuwa a tsariya tsakani ga Allah ba ka yadanci ba ba zai yi ba a sa da lafiya kawo da ke in ka zo in kimar da lafiya kin ka dawo akbaru akbaru ka ba da wanda ka ta fara ana a daina kin ka na ka bar shirka masha Allah an yi nasara a kwana a tashi a kwana a tashi kuna da mata bakwai wani takwas wani goma wani ashirin sai a zama wani kimar sai a ga an gyara a babi na mu'amala wani sannan sauki ɗin yake haka yake tsammani ko kuma raka a jirgin yake yi ba tare da aunawa ba shi ma sai a ga yanzu suka yara ai a dora shi a kan tafarki sabi suka cewa masu dalilalukum bi qawlihi ta'ala amma kafa hujjar da masu wajen kaciya suka yi wannan magana ce ta masu halattawa da cewa a sunnan suka ce ya ku waɗanda kuka wajen kaciya kafa hujjar da kuka da faɗin Allah summa au aina ilayka sannan muka yi maka wahayi ya annabi Ibrahim ko ya annabi sallallahu alaihi wa sallam halittarin yadda ka Ibrahim Hanifa, ka bi tafarkin annabi Ibrahim Hanifa kana ne karkata ko kana ne yin miƙaƙƙiyar hanya, zama alhaniyyin wanda wasu ababe na yaye-yaye wasu dudu ta yi shaɗa ba za su iya jan gaba. Addini, addini shi kenan. shi addini shi kaɗai da kake da addini komai riba a rayuwarka shi kuma rikin addini rasa addini shi ne wani girman asara ko da kamar da duniya dan duk dakan mutum shi yadda yake da shi ne babbawa ne mun sha ganin masu mulki kuma kada a yi zanen yake cewa radda kan mutu sai a kai ka da kifan da ba zai yi kan bakwai ba kifan ba zai kan bakwai ba a wasu lokaci ke kan bakwai yana goma sha hudu ta ga yanzu ina ga ba su maka ce wata mai sanyi ba a gani mai sanyi da ya kai a jama'i ko kuma kira ce sha biyar ko kuma ka zo da sha hudu ko ka cika kuwa ka yi hakuri to kuma dai ne aka sa na likafani da sai na wasu ne ke ka aiki likafani malam yana cin abin da ya fi saurin tafiya kafin ta amfara kawai ya fi tsakari shi kenan mai shi ba aikin shi kawai ake kallo مالك فالملة هي الحنفية أليس هي ملة إبراهيم حنيفة ملة أنا يتسي من كثير حنيا وهي التوحيد يتسي توحيدي ولذلك يثبتها بقوله حنيفة سولا كان يتكسر بإذا يتسي حنيفة وما كان من المشركين وأن يقوم أزواء آتي كثير سلطة الإبراهيم كنا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين من في سورة النحل كنا وسكا في وكم ملة ذاك كي كي إذا في ونا حنفية السمحاء من كثير حنير ده ألا يزافر وقاي kuma ta fi komi sauki wala duk waye warwaye yadda za ka kara ya ba ka kundin rayuwa ba ra'ayi ma'amata ke dai cutar da ke dai kuma wallahi mai sarfi ya sa sore zai zo wani lokaci ya kashin dankali ika ika a sama ya saka ran sai wuce ko lodin kwandon tumatir ka ga kuwa musulunci ta kai ya aiki kuwa a fara wurin takawa shi adalci mana in hakan ya fi cewa mai daidai in an ce adalci idan babban mutum ya kasance babban kasu ba ɗauka ba shi ne adalci. Hauka a ƙasar Hausa mun lalata kalmar adalci. mutum zai zo ne da rikwamin yake da Allah yana so ya ne adalci a dauke shi yake da kanka adalci adalci huwa huwa ya yi daga kawai har ma da hannun da sarki yana da sunan sau shine adala kamar kana so yi tuwa tuwa in yi mamuji in yi hadincin karya doka sai ka faɗa masa da yake ka halaka ka halaka da ni kawai da su sani karkar karkaci wani ɗan gyara dokar wani ayyuka da wani ayyuka da wani ayyuka da haka kana ana wasu wannan dan dan adalci ne ke da lafi na irin da duk suke sun shiga aljanna wanda ba yayin kowa bane amma ga Abu Jahal nan sanata ne sanar president ma a Makka wanda ya ji ne da fawa ba wani ne mulki da yake fawa in yi magana za ka ga kyarin ma ake ana so a yi abin da yake wala akusu da akusu kuma yin ba kuma aka za ka tunto shi a wuta annabi ya je gari ya ce Abu Jahal yanzu abin da nake faɗa maka ba ka ne da ba alƙawarin da duk da Allah ya yi ba kare su don biya ba ya rasu da lai gawo wani ba ta ci sai Allah ba ku bi ba suna jin abin da nake cewa da za ba su dama su ba da amsa da su ya rasu da ka faɗa mana gaskiya ka ce yanzu Allah dan kaucewa azaba mun ki jin Allah mun faɗa a da wa kada Yusuf as-Siddiq inni taraktu illata qaumin la yu'minuna billahi وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وما كان لنا أن نشرك بالله من شيء هذه في سورة يوسف تتي إني تركت ملة قومي جميل أنا برد سفركم بأنير جماعة وطن لا يؤمنون لله فاتا إيماني لله وهم بالآخرة هم كافرون وهم بالآخرة kuma hum kafiruna sun zama yin humuhum ke humuhum da sun shiga duna kulla za ce to wane dan siyasa na rabu yace wane an ba ka mota wane an ba ka mashin wane an ba ka keken dinki wane an ba ka humuhum wanda ya ture ne zo na humuhum kaga bai tun dai nan gaba ana sa kwarai yana daga da kusa humuhumin nan ne ko da wani kaya ne ba na arziki ba ne daga jin humuhu da so yana mutane wa ko sutun bil akhirati game da ranar alkiyama wa hum kafiruna su kafirai ne su daga sun bandare wa Allah madaukakin sarki sun ce mashi biyayya annabi yake yake wa sabatu millaka abai na bi tafarkin mahaifana ibrahima su ai mahaifan ibrahim da ishaqa da yaqub waye baban baban ba annabi yaqub amma sai fara da baban kaka sannan zo kan kakan sannan zo kan baban suna kaga kaka uba ne kakan kaka uba ne uban kakan kakan kaka duk iyaye ne wata ba su millata a bahaki na bi ta farki iyaye na ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay da kika wannan sarkala wannan zuriya ai zuriyatu ba'daha min ba'd ko to ba su kasance ba mu kasance masu haɗa Allah da wani abu ba ko yayi ko ban danganta abu annabawan ba za su shirka ba ba sa shirka tauhidi zalla tauhidi zalla babu wani abu ko wani mutum da zai iya zuwa ya kokarin jin su zuwa ga fata wa kada ta'ala kullu sadakallah fa sai Allah yayi gaskiya ban tabi rufin da Ibrahim Hanifa ko bi hanyar annabi Ibrahim wacce ita ce mai tsakkiyar hanya wa ma kana ne da mushriki ko bai kasance daga cikin mushrikai ba ana ce fa millat ya hada kulliyya usulul iman milla anan gaba ta ana nufi da ita ka'idodi na imani ko cikin na imani ne da tauhidi na daga tauhidi wal inabati da mai da al'amari ga Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu la da zai fara mai da al'amarin zuwa ga Allah kana mai da al'amarin zuwa ga Allah sai ka kuma Allah sai ga ya yaye maka wata rana kuwa ana fili labarin walau ita an fa kuma an sai da ba da ha kana dukkan yauyin tasiru ila da kabari an da laka da yake kara su sai saboda gata ma sai Allah ya ce to abin ma dai mu kara ne dubu ai ka ga rayuwa kamar ka dawo fresh ko kana dukkan yauyin in dai za a zura maka ido a bibiyi tarihi da yawan kwanaki wata na san cewa ya kan makaran ya cikin shekara dubu uku nan ne shekara dubu uku nan ne yau kuma na san ma da aka kai dubu uku na an baro a jikin dubu uku sun jiri a jikin dubu uku ai ba zai ci ba kila sai dai naira talatin ko irin raman nan da aka tangwala madan yaka a riga yi ka shiga wata tana kano ana siyo ta dole ba ta karewa da dinkin ya hada din yar makota yaya ya zo kawai a cikin kota ita za a dafa ruwan fari kuwa an fara haska musu tafasa da ruwan dogana da sassa kuwa a iya gafin ta yi tsaniya da zuma karka ɗan da waye da waye shi an gama abincin dubu uku ba a yi karfin shi in ya ci kuwa ya yi shekara dubu uku da ya kwata to ba mafarki kalan cewa kana ga cikin kan makara ga cikin ana miki da naka ga cikin ana ma ɗan uwa gaisuwa ya riga ya wuce ya zama habaru kana ya ce duk da ana ana nufin ka'idoji na imani kamar da na tauhidi kadai ta Allah tauhid rububiyya tauhid uluhiyya tauhid al-asma'i was sifati wal inabati ila Allah kamar da al'amarin zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu la Allah ya tinjina wa annabi Ibrahim yace mutum ne muni ma kana Ibrahim eh abin nan eh wannan وما كان استغفار وما كان استغفار ابراهيم الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تفرع منه ان ابراهيم في محمد الشاهد لاواه اواه انا شيء الاواه من بين الامر يجوا الله من بين الامر يجوا الله ذاك ان دي كمي كان امر يجوا الله لا تشكي الشكر in alkhairi ne zai baka in ko ga ana da kuma zai dauke maka damuwa in ko muke kwata kayan ya Allah abin nan da muke nema Allah ka ba mu alkhairi ne Allah ka ba alkhairi ba ne kai ne cikakke yi ko ne a kan komai ka mai da ta alkhairi kuma ka ba wannan to ba cikin mu an da fito da kalmomin ko ka ba mu ya Allah ko mu fadare to kake ne dole dan adam yana da abin da ba alkhairi bane a rayuwa to ka bar ma Allah shi ya san abin da yake alkhairin da wanda ba alkhairin ba wanda ya gana ta tawili Allah ma ba alkhairin bane da za mu so mu gane umma daga cikin kuncin da aka saka da ta arka dogara da wasu zakarabatul kalimat kalmomi kawatattu da za ta kai mu ta abin to wallahi dai ita da makarantar nan ba mu karbi moran tsaro manta ba sai canji kan jikari yanzu wa da za mu saka to wai tun daga 99 shi Allah ka tabbata saka ne sai ruwa ne ka gwada ka gani ka kafin ka Allah kawai ba sai ka zubar da wa'incan ba amma kar ka raba ka da Allah kar ka raba ka da Allah ka ɗauki azumi in aka bai ka ga yi na ka karya azumi mara zo na ka yi ka a sai kuma na ka samu kayan aiki kuma halalan sarki ba da kuma ka wannan babu dai to da kuma ba hikima ba ce ka kai azumi kuma ana akwai jira ce ce wata kana ta na ai kuma azumin ya hana ni fita nema a kuma wannan matsala ba musamman na nafila ba amma na farin da ka ga babu zafi yake wa ikhlasu dini la da tsarkake addini gare ana billahi dinul khalis wa ma umiru illa li yabudu allaha mukhlisina lahu din ga din da yi don Allah in da mu bari mu bacci saboda shari'a ta ce mu bacci kar mu yi saboda na ba wa abin kar mu yi saboda wani Allah sannan kar mu bari saboda mu ba wani haushi kuma kada mu bari saboda wani Allah duka irin sai mun kiyaye dan alimamun lalata iya ce ne kamar da alisun da da jama'a ya kawo maganganu ke rage ran wannan da gaskiya da maganganun alkulai da gunan iyali shi mu ne ya raga da a wai a cikin mutane biyu a matsala da wanda yake bada ba dan Allah ba da kuma wanda ya bar aikin ibada shi ma dan wani ba ya hada shi sai wanda ne ya bada shi yake wani yanzu kawai ina fara sa tufafi na musulunci saboda ya dawo daga wata jami'a an kan karace ya kanda yawa ne yanzu da sai a rika shawai kada kada kuma sai a hana karbari kada ma da ke na aiki kokariyar ta ne wanda yake mutakkari na bayyana zalika la ila dini wala ila duniya wala ila duniya amyan to kada mu ce zama haka wa kana rasulullahi alaihi salatu wassalam ya ce ma ashabu ila asbahu ay yaqulu anna Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanar da sahabban shi cewa idan sun wayi gari su ce hatta ana ala fitratul islam ya Allah mun wayi gari akan tafarkin musulunci la ga mun waye gari akan tafarkin musulunci wa kalimatul ikhlas da kalma ta ikhlasi Allah ta hadin da ni da sai zani wa dini la nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ga mun waye gari akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim ko muna kan tafarki na baban mu kuma annabi Ibrahim baban mu wa sammakum al-muslimin shine yayi muku sunna musulmi hanifan muslima kuna masu tafiya dokar da sunan nan naku na musulunci wa ma kana minal mushrikina shi annabi Ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba ta su sai suka ce nan walau zaka lafi al'afalu fil milla walau da a ce ayyuka sun shiga cikin milla to fa mutaba'atuhu فيما أن تفعل على الوجه الذي فعله ولكن شيء النبي صلى الله عليه وسلم cikin yadda za a yi su dole a tafi a kan yadda ya yi fa in kana fa'ala ha ala shirin wujudi in ya yi su a fuskar wajabci ne to fa tiba uwa ya fa'ala ha kadali abin da yake sunna da bin annabi shine a yi su akan tsari na mustahabi mana kan yadda ya yi wa in kana fa'ala ha ala wajhin nudu akan wajabci wancan idan da annabi ya yi ta akan wadanci ne to sai mu fita akan wadanci da samun gwamnati wannan da shi ne amma idan ya yi ta ne akan fuska ta mustahabi tare sama akum hina idan illa mujarradu fi'li ibrahim to ba ku da abin da kuka iya sai dai ku duka farkin annabi ibrahim wal fi'lu hal huwa ala al-wujud aw al to shi aiki na ibada wai yana zuwa ne akan wajibi sai an yi ko kuna zuwa ne akan mustahabi fihim nizaqul ma'ruf yana zuwa wannan matsalar ta zo da nizaqi sanan ne jayayya sanan ne Allah ya ku yi kada to wai akan wajibi ne daga bayan da za a tattauna ko ba akan mustahabi ne daga bayan da za a wajarta yace wal aqwa annahu innama yadullu ala nujum abin da yake karfi shine in Allah da manzo suka yi umarni to yakan fara sauka ne a gidan mustahabi idan lam yakun bayanan lil wajib idan yakin bayanin bai nuna cewa abun wajibi bane yace fa mata fa'alnahu ala wajhin nujum kunna qad ittaba'nahu to idan muka yi shi da suna na mustahabbi to yanzu kenan za mu ce mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya umarce mu da ni ina ga saboda yanayi akwai yan wasu abubuwa shi dai muka alama nan wannan kazu kazu da nasu tana da yawa ba za ta iya gamuwa ba shi dai mu kwana nan ko muna kare insha Allah daga yau za mu dakata ran juma'a ba za mu karatu ba saboda tafiya hutu na azumi wanda muke tunkara nan ba da daɗewa ba ina da ranar da ita an dawo an riga an fara na tabbatar mutum ya kalli buƙaci ya kalli girman ibada kowa na ya fi tsari kuma ba ka dinki ba an shiga karuka in ba gero ma to an shiga azumin karoki gera karoki gera inda wata damuwa karoka halin da muke ciki a ƙasa ko jiha ko lokal zaman da ɗaiɗaiku na birni da na ƙauye kowa ya san halin na buƙatar addu'a kuma shi Allah a shirye yake karda addu'o'in mu a shirye yake shi Allah ne yake mu roƙe shi fa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني كروتيني كروتيني استجب لكم لما قال رسول الله صلى الله ان الذين يستكبرون عن عبادتي ولا ولا haka afar yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib yujibu da'wata da'i ila da malamai na duka suka ce kaga a cikin ayan nan akwai abu da ke sanya bushara kalmar ibadi ko ibadi a Qur'ani ne sun rike da wannan wannan bambanci idan a Qur'ani ka ga an ce ya al-ibadi har rubuta ya rubuta karara wa idan zalika ibadi قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله تنكو كذا لو تجارة سند كثرة أما باب يا رب بمعنى يا عبادي اتقوا ربكم to sai malamin suka ce idan aka sa yaro a duk kalmar ibadi abin da Allah ke nufi dukkanin bayi duk yawan su da ya buɗe kofar ya ce ka za ka yi wuciya za ka iya wuciya ne ake so ka ne da tsarkakakkiyar zuciya annabi yake ta cikin hadisin anas ko wannan da kuka yake ta cikin hadisi kullu sin anas ibn malik daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta ko da ban mutum sun kai yawan girgi da sama ko sun taɓa girgi da sama in dai ne da zafar annabi ya yi to amma da talaka ya ba to iya waɗannan bayan da aka kira mu ne ke da su da yake saboda can kiran ya fi yawa kowa aka kira sai aka kara musu yawa ziyadatin fil mabana da duk da ala ziyadatin fil ma'ana hikimar kenan to kaga muna da bukatuwar mu ga cewa mun ribaci wannan azumi watan shawwal mun yi bayani kwanaki sai ke da falala ranar sha hudu ga wata ko daren sha biyar Allah ya gafarta wa bayi da dama sai mu shirikai da kuma wanda suke gaba ba ta magana to waɗannan kamar da yake a tsira su tsira ka sulhunta kuma malamai suka ce sulhun ne so ɗaya yake da shi a shekara na juma'a a na litini da alhamis wannan matakin mako ne bai kai wancan ba bai kai wancan ba to kaga aka yayi to shi kuma da magana da za ka shiga ga halayyar da kadari tun kwanan farko to ranar farko mutum na da bukatu kasa na da bukatu ɗaiɗaiku na da bukatu kana kuma da dama inda kake miƙa addu'o'inka ana dawo maka da su nan ne za ka rinka dai tashi nan ne za ka damu amma inda kake miƙawa da ana su ka bayar bayan ka nan ne za ka bayar suna kai yana da matuƙar muhimmanci mu ci gajiyar wannan abin da cikin hanyar da za mu ci gajiyar mu yau da karatu na da Qur'ani bayan mun tsaftace zuciya mun gyara hali duk wani da ka san da wata gaba yin haushi ai yin mugun kulli ba a magana kada kai madamar ka warware wata da'ira ce in ka kuskuren ka shiga kuma ba ka ce da rimbayar ba ana zuwa a cikin ƙarshen da ce ya bayyana a malaiku ku duba kan ku ɗauko majalis na musulmi wane ne a cikin ramadan ɗin nan da ya abin da ya yake musu ba ta ce da wani da wani da wani kada ce ina ce da ku malaiku na cinye ne ya wura mutum a kwanza haka ne da ya faɗa da wanda ya fi iyayen su ya musu biyayya ba da wanda aka ambaci sallallahu za ka da mai salati sallallahu alaihi wasallam ba to kaga kenan ya koshi ga kwanan yunwa suna da bukatar mu saka zuciya mu yawan da karatu na alƙur'ani sannan mu yawan ciyarwa mu yawan ciyarwa mu yawaita musamaha sassauci duk yadda wani ya fata maka irin wannan abin da wani ya yi maka kace har abada ba za ku tsara shiri ba ka da wani inda da kankani zuciyar ka ba imani kace har abada kuma a haka kake so ka haɗu da Allah aljanna ba irin duniya ba mutum a jam'iyya ne shi kawai ta wurga ko ba ta idan na ina sai an shirya to mutum ya ɗauki wannan salo ka ɗauki duk matakin da ya kamata ka ɗauka ka ciyar da dukiyarka ka yi iya abin da za ka iya na neman taimakon Allah da fatar ya karfa maka ka yi halarci wurare na ilimi ka yi halarci wurare na ilimi za mu yi azumi cikin zafi galibin sai mun yi takatansa musamman makircin da yanzu wutan tashar da an sha magana akan tsara wutan ciko wani ya ce mutum dawo da la'anannin shirye-shiryen nan kwana tasa'in zaɓin kowa ko na da su ne hada kakkan shirye-shirye to an ce sun dawo sun fara ta ke sun fara gani daidai abin nan mai imani ko mara imanin cikin musulmai shi ne zai tafiya yi in an gama ya zai sauki a waya ka ba ma gaban yau kenan datar da ta kona ba za su yi da kai gaban Allah kudin nan da ta kai data ta sauke kwana ta sayin a ina ka same shi rana halaliya ya da ita ce yanzu dan Allah a lahira ka ce ma Allah data ka ta kwana ta sayin yana ga dai da kunya ko to za ka yi ta muzurai mu ba da kai ya gaske wa kana tsawa ba haka za ka so ta kira ka ce Allah kar ya dokar ka ne ya Allah to yanzu ne kake ga zai maka sai tumur mu sai zai kai wuta kai da kun talaka kada to ta ga sai mun yi ta karatun ma kirki ne aka kullu sai yi ne ko shiri shiri ne ke halarkar da mutanen abu na gaba ne ke da muhimmanci tarbiyya tare tarbiyyar mu ko tarbiyyar al'ummar uwa ku ba yara abin sai dai addu'a wallahi ina ga nan ba da dadewa ba wanda bai haihu ba za a rika in an sauka masallacin juma'a ko an sauko idi sai an ji an gaishe shi da gare da sarki saboda shi bai da ke amma duk wanda ya yi nan gaba ta kusan zama cikin musibu ba iya wannan ya kallo maka na wannan ya kallo maka na wannan ya kallo maka na in kuma da kuma an ka samu ba haihuwar sai ta zama a nai ka dalal ka ce ka sa suna mai kyau wane ne wane ne ba ma kila kai ka daga in ka yi duk abin da ya kamata halakar dan dan annabi nuhu alaihi salam bai taba annabi nuhu da komai ba a dara da bai taba kimar su da mutuncin shi da komai ba kaga akwai buƙatar mu ga cewa mun sanya ido wajen ganin tarbiyya ta kyautatu mu dawo gaba ɗaya mu haɗu ‘yan mata yanzu in kana ga abin babu babu kyau ga lalatattu a ɓangaren maza ga lalatattu a ɓangaren mata ga environment shi ma ya kama lalacewa in ka ga yar wani da wani ba za ka iya magana ba don ka ta bari iya zuwa gida ya maka babban farko saboda wata kandararriyar matar kabila ta gugu da idan baka je ba ni kan je in ko je buga mai musiya da yi ke to ni bari in je tsitsi ne musu kawai ne karka ta ba kafa tarare ni kenan sun samu kanka aka ne wuya ta ka samu kike shari'a da tsogar a cikin ne mai to shi kuma sai ya zo kan solo ko ko yin shinkafa in shinkafa ta kare da da taki yake ba ba a kai gona ko an man sojo ba a kwana sai na ko yin shinkafa na ce wallahi na zo zuba shi kusa da kanya na mutu shi a wurin in dare ya ce ni fara kawai yake to haka mutum ya zama sai ku goyi shi ga wani wata yi kuma ne dauka ta ba shi in koma cikin miki masha Allah to kaga sai mun kiyaye kamata yi harkar tarbiyya ya zama da dukkanin mu mun haɗu mun yi abin da ya kamata na wajen ganin mun kai ga gaci kuma mun ci nasara kuma mun kaucewa abin da zai ke zama mana nadama da kaskaro wanda zai sababa mana matsala ko cikas ko da baka ara mutum shiga da janna ba amma za ka yi gani yau da ne sarkin jiri wanda ya wuce shekara dubu hamsin sai kuma sai ya kake da yashi na gadin ta da ana cin yadda ma da ya fara su da ba ya na kan nana amma an yi su samu ne a yi gwamgo ko goriyo ko fi zalika fali ya ta na fasil murta na fi suna a cikin irin wannan ne masu gaggawa suke yin gaggawa to sannan abu na gaba bayan mun yi kokari mun ga cewa mun kyautata al'amura na tarbiyya wanda yana buƙatar haɗin gwiwa da goyon bayan kowane ɓangare na rayuwa masu ilimi jama'ar gari masu ƙarfi matasa dattawa iyaye yayi iyayen mata idan kowa ba da goyon baya na iya warwarewa waɗannan abubuwan da muke ciki ba su za su kai ma da nazarin sun kawo abin da ke ana karba da wani ya samu mana ya ce mana ni a iya sani na ina da tabbacin da mutum Allah bai ba amma mun ta baya ba ni to daga cikin bayanin da yake nuna yana yana da nabi yana da nabi daga cikin maganin da yake cewar Allah bai tsara ta to yi maka bayira to ka ga yanzu muna irtikabu mawani addu'a muna yi da kawai da muke hana ta addu'a musamman sun karatu mutum ya mutu ya yi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa qudiya bil haram la tafahanna wai da Allah wa zai karba mai ta gidan ta ce wa zai karba mai jawab shi ne amsar ita ce anan ba a karba mai ba ku ka ga muna da kyau mu koyi wannan tarbiyya mu saka wannan abun a gaba a cikin Ramadan din nan ai ta samu ne na gari in har Allah ya kaddaro za a yi cuta tsakanin kai da wani to wala har addu'a za ta yi gara a cuce to da kake da riba Allah mun ce ga Allah ya ra mun ce ya cuce Allah ya ce to wane ne ya za cuce ka wani kaga yana cikin kulowa ya ta kulowa su mutum kamar dubu hamsin ya tara sun cuce da kake sun kusa ka fara da ya kamar ka san ka karka da alƙali na mashi kula sai da kawai shi yan cuce a nan jina kuna ce mashi banza shi da mutane sai ce ya yi ita a ainihin tari ne da cuce sai ga tarihi da kuta ana ta ku duhu ko ku duhu tarihi ana ta wuta da mugunta da kyau kai wai maka ba ita tari ina murmure zan kula ki a aljanna ba kula ki to na kai kai kai zan kira ka dan yi magana kula ta kaga sai mun yi iya abinda zamu na ganin cewa abinda zamu na karbar addu'a yana da matukar muhimmanci mu ga cewa mun kusan abu na karshe idan aka ce watan ramadan ya zo za ga magabata suna tushi suna murna idan ya kusa karewa suna damuwa kamar za su so inda zai yiwu a ce dukkan shekarar ma ramadan ne kuma sai suka nuna abin da ke ciki na kwanana na daraja da gata da nikimar da Allah ya tanadar ma waɗanda suka abinci wata ƙari a kan walwala da zai samu da ƙarin lafiya asibitoci da dama suna ba da shakari da yaji da sha abinci karfe shida na safe da tsarin su shida na yamma to kai ko dan Allah idan dai ba ba ka amsa ba ai ta abin da ka ɗauka ya ce ka saka abinci shi ne ka koma da shi da sauran fata shi kenan ya ce karfe shida na yamma sai ji bakwai shi kenan kila ma bakwai saura sai ka sha ruwanka kuma ka sanya gwada kare ce a wannan maganin na ka yayi don kuma wajen Allah na lissafa ka cikin mutane za su shiga ta kofar rayya to dole sai mutum ya yi iya abin da ne na ganin cewa ya ci gajiyar abin da muke tunkara da shi wannan wata na Ramadan muna fatan Allah madaukin sarki ya ba mu ikon azurkar shi ya azurta mu da dagewa ko kuma dagewa in aka dage ba a dace ba bai ya zama aikin baban giwa kuma zai wahala a dace ba a dage ba gaskiya annabi kan shi wannan ya ke mishi mata kaddama min dambihi wa mata akhar amma da yake ya ta duwa yana dage da mutum to ka ga muna da bukatuwar ire-iren waɗannan mu koyi da shi da kana da kun rasulullahi uswatun hasana Allah ya karba mana Allah ya sa mu ga wucewar wata lafiya muna roƙon Allah ya azurta mu da abin sarshi da karba daga gare mu da jurewa abin da ke ciki na ɗawainiyar azumin in akwai ko ɗawainiyar cire dukiya a ciyar in akwai halin da ƙasa kuma ke ciki muna fatar Allah ya yi mana in Allah ya so da ikon shi muka dace kuma muna sa mu dace a tare ne ne zama ya tafiyar mana da duka matsalolin a lokacin kuma dai shi za mu gode mawa wanda kullum ma shi muke gode mawa to muna fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana halin da muke ciki daidai ku kuma na kunci na rayuwa shi ma muna fatan Allah ya gode ya azarta mutum da godiya idan ya ba shi da kuma azarta mutum da hakuri a lokacin da ya hana shi Allah madaukakin sarki ya karba daga gare mu to ina da mu dakata nan sai Allah ya kai mu bayan sallah wanda dama ba su taɓa ba a yanzu dai sai lokacin ya yi in yi azumi ko kuma sai yanzu da rana in ya so sai mu tashi a faru walau abin na da faru wa amma hadisu sayi ko kuma don koma baya gwargwadon yadda kafin da zai iya isa amma dai anan za mu tsaya wannan darasi na ashirin da na arba'in da shida waɗanda suka rasu ko waɗanda ba su da lafiya na gida da na asibiti muna fatar Allah ya ba su lafiya wanda suka rasu kuma Allah ya ji su ya karbi zuwan su ya sanya aljanna ita ce makomar su gaba daya duka cikin azumin ma mutu gaba daya ba za a yi ba lokaci ne wanda lokacin shi yayi to ba kar mu cika da imani mu tashi da imani mu karbi littafin mu a hannun dama a rika ce mana udkhulu a bi salamin aminin to za ka insha Allah lokacin dawa yayi za a sanar da al'umma سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله